عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وهذب أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الحمد لله ثم الله شافنا والقواعد وإذا لا متاجي شافي عشرين دقيقة صلى الله عليه وسلم صلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي حقيقة الله ده ملائكون سنعي صلاتي النبي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبر جسيا صلوا عليه في صلاتي قريش وسلموا في مسا تسليمي تسليما sallamawa wa annan nara haƙiƙa ita wuta haƙƙun gaskiya ce akwai ta kamar yadda Allah da manzon suka ba da labari ta kudu fil arabi sabi'a tana kasancewa cikin ƙasa ta bakwai a sufula makaskanciya wa man da fiha duk wanda ya shiga cikinta la ya mutu ba zai mutu ba wala ya haya kuma ba zai rayu ba babu rayuwa mai daɗi ka gane ai wa huwa da'imul huzn kuma yana madawamin bakin ciki ba zai taba ganin farin ciki ko abin da zai faranta masa rai ba abadan har abada a'azana Allah Allah ya mana tsari da shiga wuta alhamdulillah akhdari shafi talatin daidai shafi na talatin da biyar na talatin da biyar ɗin ne ko kuwa a'a sai dai arba'in yawwa shafi na arba'in ai hudu ce ta arabi ba uku ba uku ba wa sunanuha sunnonin sallah al'iƙamatu yin iƙama ita kaɗai ce sunnar da take wajen sallah kafin a shiga sallah duk sauran sunnonin a cikin sallar ana ce mata a sunnatul kharijiyya sunna ta waje ita a wajen sallah take domin sai kai kabbar harama ka shiga cikin sallah saboda magana sallah sallama yana cewa a miftahu salati takbiratul ihram ita ce mabudin sallah ita ko iqama ana yin ta ne kafin a yi kabbarar haram wa suratu da karatun sura allati ba'da al-fatihati wanda take biyowa bayan fatiha akwai taqdimul fatihati ala sura mustahabbi ne nan malami hada ma da shi ka fara karanta fatiha sannan ka karanta sura mustahabbi ne kaga in kai taqdimi da ta'kiri sallah ta inganta amma kabar mustahabbi in ka fara karanta sura sannan ka karanta fatiha ba dai fatiha ta zo ba ta ba da farullarta amma ka bar mustahabi shi yasa malai ce maka allati ba'da al-fatiha ita sura din da take biyowa bayan fatiha sunna ce wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta ita ita sura wa shiru da asirtawa fi ma yusarru fihi inda ake asirtawa a cikin sa irin namu ya yi fi ma yusiru to fata ne fi ma yusaru ne in ka ce fi ma yusiru cikin inda yake asartawa to shi ne ya zaɓi inda zai asarta ke amma fi ma yusaru inda ake asartawa to shi ma ya asarta karatu a inda ake asartawa sunna ne wal jahru da bayyanawa fi ma yujharu cikin inda ake bayyanawa fi a cikin zakaka ne ya gyara yake yujharu ko ai bai ce yajharu ba in yace yajharu yana bayyanawa yujharu ana bayyanawa shi yasa me kawaidi shi ya dunkule maka yace wa sirru ka gane ai wal jahru yace fi mahallihima a cikin mahallin shine ma'anar asirru fi ma yusarru fi wal jahru fi ma yujharu fi kowanne a yi shi a mahallinsa sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami Allahu liman hamidahu shi ma sunna ne wa kullu takbiratin dukkan wata kabbara a cikin sallah sunnatun sunna ce illa al-ula sai da ta farko ita ta wuce a cikin farillan sallah takbiratul ihram ita wannan farilla ta kamar yadda ka sani wata shahudani da tahiyoyin nan guda biyu tahiyar farko da tahiya ta biyu in sallah mai raka'a uku ce ko raka'a hudu wannan tahiyoyin guda biyu dukkan su sunna ne wal julusu lahuma da kuma zama domin tahiyar shi ma sunna ne kaga zaman karshe yana dauke da hukunci biyu kenan zaman tahiya sunna ne zaman sallama farilla ne kuma zaman guda ɗaya ne a cikinsa ake yin tahiyar kuma a cikinsa ake yin sallama an ce zama domin sallama farilla mun karanta shi a cikin farillan sallah da kuma zama domin tahiya da ta farko da ta biyu domin walguzu su lahu ma yi dukkan tahiyoyin guda biyu yin su a zaune sunna ne to kenan lokacin da kake karanta tahiya kana cikin zama ne na sunna lokacin da za ka yi sallama zaman ya tashi daga sunna ya koma zama na farilla wa taqdimul fatiha ta ala sura ga zancen mu na dazu da yake wa suratul lati ba'da al fatiha to ka gabatar da fatiha ala surati abu sa sura shi ma yana daga cikin sunnonin sallah wa taslimatu saniyatu wa salisatu da yin sallama ta biyu da sallama ta uku lil ma'mumi ga mamu a mazhabar malikiya mashhurin kauli shine idan kai ba mamu bane to sallama ɗaya za ka yi sallama ɗaya in kai liman ne ko mai sallah shi kaɗai mamu ne aka sunanta masa a taslimatu saniyatu wa salisa shi yasa ce maka lil mamu da ce li kulli musallin ba da ce ga duk mai sallah ba da ce lil imami wal fazzi wal mamuni ba sai ya ware mamu shi kaɗai to wanda ba mamu ba fa sallama ɗaya kenan zai shi ne mashahurin malikiya wal jahru da kuma bayyanawa bit taslimatul wajiba da sallama ta wajibi mashahurin abin da ya shahara a malikiya shi ne sallama ɗaya ga liman da ke sallah shi kaɗai ai mun karanta a izziya ko har ma yake wa muqabiluhu wanda yake daurantar wancan kauli ko fala budda min zalika ba makawa sai an yi wannan alhamdulillah sai ne a shimawi shafi shafi na nawa sha nawa babu shuru'i salati babi ne da yake mana bayanin sharaɗoɗin sallah wali salati shuruɗu wujubin wa shuruɗu sihhatin sallah tana da sharuɗa na wajibi da kuma sharuɗa na inganci shi ne ba? fa amma shuruɗu wujubi ha amma kaga sharuɗan wajibcin sallah fa kamfatun guda biyar ne sallah ba ta wajaba a kanka sai ka cika wannan sharuɗa guda biyar in sharaɗi ɗaya ya faɗi a kanka to sallah ba ta wajaba a kanka ba na farko al'islamu musulunci, sallah ba ta waje ba akan kafiri, walbulugu da balaga, sallah ba ta waje ba akan yaro ƙarami, wal'aƙalu da hankali, sallah ba ta waje ba akan mahaukaci, wa dukulul lokaci da shigan lokaci, in lokacin da bai yi ba mukutarin ta bai shiga ba ta wajaba ba in ka mutu kafin mukutari Allah ba zai tambaye ka ba dan me yau baka yi sallar la'asar ba dan me baka yi sallar magariba ba alhali ka da sinin ba za ta tambaye ka ba saboda lokacin da bai shiga ba ka bar duniya wa bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma isar kiran nan na annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan mutanen duniya baki daya wannan sharaɗin kusan yanzu baya aiki duk duniya ba inda da'awar manzo Allah ba ta je ba gabar da yamma kudu da arewa a zamanin da ne farko farko musulunci wasu har aka aiko manzo Allah har yau fati har sahabbansa guda hudu suka bar khalifaci su ba su san ma akwai wani addinin musulunci saboda kalancin sadarwa da kuma nisan nahiyoyin da suke duniya amma yanzu su ma da kansu suna cewa duniya a tafin hannunka yau abin ya faru a gabashin duniya ne yammacin duniya zai ji labari wanda ya faru a kudanci na arewaci zai ji saboda haka malamai da dama suka ce wannan sharafin yanzu baya aiki ba wanda yake da uzuri a duniyan nan da zai je wa Allah ce shi ba wanda ya kira shi zuwa ga addinin musulunci in ba kai zamani da manzon da aka aiko ba to kai zamani ɗaya da magadansa ko a rediyo ne ka ji wa'azi na na na addinin musulunci ko a wayarka ka ji ko a talabijin ka ji wani malami yana cewa addinin musulunci wajibi ne duk mutumin da ya yi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba ko wa man yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu ko kuma kaji ana cewa inna dina inda Allah al-islam in baka ji wancan ba ka ji wannan to wannan sharadin kusan yanzu baya aiki to alhamdulillah wannan shine shurutul wujub to in ta wajaba kuma sai batun shuruɗi siha shi kuma shi kuma sai ka kawo shi sallar da kai take inganta in ka jefar da sharaɗi ɗaya da gangan ba tare da uzuri ba to sallar ka bata inganta ba sai ka sace ta ina za mu tashi izziya shafi arba'in da nawa to ina ne wa yajuzu lil marid yana halatta ga marar lafiya zalar da jirman yuna wilhu turaban idan bai samu wanda zai kawo masa ƙasar yin taimama ba yana kwance baya da lafiya ba zai iya tashi ya nemo ƙasa ko ya je inda ƙasa take ba kuma bai samu wanda zai kawo masa ƙasar da zai yi taimama ba ya halatta an ya taimama ya yi taimama bil jidari da garu almabni bi tubi wanda aka gina shi da tubali anni idanye alli danye da ɗanyar ƙasa da ɗanyen birki ko ɗanyen tubali wanda ba a gasa ba ba ana gasa birki ba ko ana gasa tubali don ya yi ƙwari to sharaɗi tubalin da zai buga ɗin ya zama alli ɗanye ne kar ka manta a baya ya ce maka lamtu gayyir hasfan atu adami kuma ya ce maka bi ɗabke ya zama sana'a ɗan adam bata jirkita wannan kasar ba da dafawa wa nawi da waninsa kaga gasawa da soyawa da dafa ai makamantan juna ne shi yasa ne yake maka alli idanye ka gane ai to amma akwai wani sauki ko da tubalin an gasa shi amma sai aka zo aka yi yaɗe kuma da ɗanyar ƙasa wanda ita ba a gasa ta ba ba a sa mata kashin jaki ba ba a sa mata ciyawa da karin jaye ta ba ba a sa mata kwalta ba ba a kwaba da ruwan kwata ba to ya halatta ka bigi wannan garin kai marar lafiya ka yi taimam tunda an samu tsarki kuma an samu ƙasa da ruwa masu tsarki wanda wani abu bai rinjayi ƙasar ba ina fata an gane aukin hijara ko kuma ya yi taimama da garunsa na dutse idan garun nasa ba na tubali ba ne na dutse ne idza kana gaira maktura amma da sharadi idan dutsen nan ba a suturce shi ba birjiri da suminci ka gane ai to wani shi nuna maka ashe tubalin ko da an gasa shi in an suturce shi da ƙasa mai tsarki wata take ɗanya to za a iya yin taimama a jikin garu haka nan dutse marar lafiya a kwance zai yin taimama da shi idan ba a suturce wannan garin da siminti ba wa man taimama ala maudu'i na jikin wanda ya taimama a gurin najasa maudu'in najisin ne ko maudu'i najisin yawa kai naka akwai sari a ainihin ɗin ko eh najisin eh to ya zama la'ati da man'uti ke ala maudu'in a bisa guri da jisim mai najasa nuna wa abin da ya bai wasali ba zai ya ɗaukan ma'ana zai ya ɗaukan ala maudu'i na jisim ya zama mudafun wa mudafun ilai ala maudu'i na jisim a gurin najasa ka gane ai ala maudu'in na jisim a bisa guri mai najasa in ka sai alama wajen abu sa guri najisin ya zama naci gurin mai najasa wannan kuma mawdu'i najisin gurin najasa ka san abin da ake abu mafi sauki da ake gane mudafun wa mudafun ilai duk inda mudafun yake in namiji ne to a Hausa za ka ji akwai nunin maskuna ɗakin Abdullahi zai zama daru Abdullahi akwai wata nu'ara da ake ɗaurewa a hautar da wannan za ka fi gane mu dawo. Bawan Allah, a kaga akwai wani Abdullahi, eh? kwanan almajiri, sai an ɗaure. Amma idan mace ce, to ra ake sawa a mudafun jakar wani, nan kuma ra ce take abin nan in ka zuwa da wannan to za ka gane mudafu wa mudafu ilai mudafu ne in namiji ne to nu'ara za ka ji an ɗaure a hausa ruwan ka gane amma in mace ce sai a ce wutar lahira narul akirati kenan bishiyar wani jakar wani jakin wani wannan ra da nunun din to duk inda ka ji ya fita a suna to wannan sunan mudafu ne za a raba shi ga wani ka gane ai dama shine mudafu abin rabawa mudafu ilai kuma abin rabawa gare shi in ka ce abdullahi abdu din shine mudafu allahi shine mudafun ilai shi aka rabawa bawan sa aka ce bawan Allah bawan shine mudafu to shine yake dauka wannan nunin maskuna a Hausa ba amma ka gane ai in kuma mace ce mudafu ne sai a sa mata ra to in ka ce ala maudu'i na jisi ya zama mudafin shi maudu'i kenan a bisa gurin najasa in kuma ka ce ala maudu'in najisin a bisa guri mai najasa wannan nunin din ta hausa ba za ta bayyana ba saboda ba mudafin bane na a ne da man'uti wa man tayammama ala maudu'in najisin wanda ya taimama a gurin najasa a guri mai najasa shi kenan dai yana ɗauka inna balmushi ikuna me aka ce najazun ko yawwa to akwai kuma akwai shi bayan da zo da nazisun al'aluga ta alkur'ani duka ɗaya ne ko najasun irin naku ko najisun irin naku duka ɗaya ne wanda ya taimama a guri mai najasa walan na alam bi najasati amma bai san da najasar gurin ba sai da yayi sallah ya idar a adatul lokaci ya sake taimama da sallah in a cikin lokaci ne idan lokacin bai fita ba ya gane cewa gurin da ya taimama mai najasa ne kuma Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiban to dai ya nemi wani guri mai tsarki ya sake taimama ya sake sallah in kuma lokacin ya riga ya fita sallar ma in ya zo rama ta zai yi ƙara'i to ba sai ya sake mutum da ba da ganganye a guri mai najasa ba alhamdulillah sai ne misala ana za mu tashi mar'atu yawwa samurud dani shafi ɗari biyar da nawa ko ɗari hudu ne ɗari biyar da da arba'in da takwas wa wala'u ma a'ataqatil mar'atu jibintakar abin da mace ta ‘yanta na bawa ko baiwa, wannan wala'in lahanata ne, inda ita ta ‘yanta shi, wala'in ba zai zama na ɗanta ko na mijinta ko na ubanta ba, ko na ɗan uwanta. Wa wala'u man yujaru da kuma jibintakar wanda ake jawowa min waladin naɗa man ya juru ko yujaru. Yujaru ko to lil majhuli kenan bantakar wanda ake jawowa gare ka min waladin na ɗa wanda ta yanta idan ya haifi ɗa to ɗan ma maulanta ne ko da fa shi bai san zamanin bautar ba sai da ubansa ya yantu sannan aka haife shi ko sai da uwar ta yantu sannan aka haife shi kaga shi bai san ma bauta ba da yancinsa ya zo duniya to amma igiyar maulancin nan tana wuyan maulanta ne shi ma saboda wanda ta ‘yanta ne ya haife shi, ka gane ai, au abdin ko kuma bawa shi ma ya ‘yanta, wanda bawan da ta ‘yanta shi ma ya ‘yanta bawa, bayan ya ‘yantu, to da shi da ya ‘yanta bawan da bawan da ya ‘yanta duk maulolinta, shi ma wancan ‘yantaccen ‘yantaccen nata, idan ya ‘yanta bawa shi ma maulan nata ne, maula baya yin maula. kawai shi ne. Maula, ko bawa nawa ya ‘yanta bayi da maula duk maulolin iyayen gijinsa ne. Ka gane ai. Shi ne yanzu nake gaya maka maulan maula, to duk maulolinta ne. Maula baya yin maula, ko ya kai goma duk zai zo ƙarƙashin ita wannan matar da ta ‘yanta bawon farkon. In ba ita tana da ‘ya'ya zai gaya maka hukunci ana gadon maulanci tana da ƴaƴa shi gadonsa ya saba wa gadon dukiya mace ba ta gadon maulanci sai wanda ta yanta da hannunta da kuma wanda ta yanta ya yanta shi ne yake zuwa ƙarƙashinta shi ne nan ya gaya maka wa wala'u man jaru min waladin au abdin bai ce maka wala'in wanda ta gada ba ita ba ta gado وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته أجبا da wala'in wanda ake jawowa na ɗa ko bawa a ataƙatu da ta ‘yan tashi. Wala ta risu ma a daga gairu haka ji ba ta gadon maulancin abin da waninta ya ‘yanta, min abin na uba, ko da ‘ya'yansa mata guda tara ne, yana da ɗa namiji, to in ya mutu da namiji ne shi kaɗai ne zai gaje maulaci sauran mata tara gaba ɗaya ba za su gaji wannan wala'in ba domin mace ba ta gada ma'a a taɓa gairuwa abin da waninta ya ‘yanta min abin shi ne uba ne ya ‘yanta sai ya mutu ba za ta gaji maulancin ba a wujinin ko ɗanta ne ya ‘yanta bawa kuma ya mutu ba za ta gaji maulancin ba auzaujin ko mijinta ne ya mutu ya bar maula ba za ta gaji au gairihi ko waninsa ka gane waye wani sa dan uwanta shakiki ko li abi ko li ummi ko baffa li abi ko baffa shakiki ko li ummi ko dan baffa ko shakiki ko dan baffa duk dai abin da ake gadon dukiya a dalilin sa ita ba za ta gaji wannan maulanci ba sai wanda ta yanta da kuma wanda ta yanta ya yanta ko wanda ta yanta ya haifa to wannan duk mawalinta ne wa mirasu sa'ibati gadon sa'ibawa, ka gane bayi ne a zamanin jahiliya da musulunci ya ɓata bautar ya ‘yanta su. Ma ya alallahu min bahiratin, wala sa'ibatin, wala wasilatin, wala ham. Dama Allah a ƙur'ani ya kore ce shi Allah ba shi da ce a riƙi wasu bayi a ce wannan sa'ibawa ne, wannan wasila ne, wannan hamu ne akwai a cikin mutane akwai a cikin dabbobi eh mushrikan maka ne in suna da bukata a wajen gunki daga cikin hadiyar da suke wa gunki za a zo a ba shi kyautar bawa abin da bayi dare a wani kyautar mu a to ya zauna ya daga hidimta ɗaɗa ɗakin gumaka eh an ka hadiyar abinci shi ma annan zai ci in hadiyar kuɗi aka kawo shi ma a nan- to shi ne hadimi bawa ne na lata ko bawa kuza shi ne sa'iba to da musulunci ya zo kuma kan ma aka rushe to ya makomar bayin gunki kenan musulunci ya ce duk a yanta su maza Allah ya ba da umarni waɗannan bayin gaba ɗaya a yanta su kuma alhamdulillah akasarin waɗannan bayin a garin makka tun da aka yi fato makka duk mutanen makka sun musulunta su ma suka zama musulmi sai aka ce to gadon su in sun mutu li jama'atul muslimina na jama'ar musulmi ne gaba kai da da kai kyauka ba da kyautarsa ga gunki ba za ka maka da tun da an hana bautar gunki ai dama bawa na ne tun da ya mutu ni ban gaje shi ai bawa ka ne ai ka baya ka ba wa ɓataccen abu kuma musulunci ya ɓata abu ba zai dawo gare ka ba musulmi ne za su gaje ka akai bai sulmali in dukiya ce Eh, haka nan idan tun da bawa ne asali kuma yanzu an ɓata bautar ya zama intacce ba to wala'in nawaye li jama'atul muslimin da gadon dukiyar da ya bari tun da bayi da kowa sannan kuma da maulancinsa dukkan na dukkan musulmi wal wala'u shi jibantakar bawa lil aqadi ga mafi zama ne wanda yake raye min asabatil mayitil awwali daga dangin mamaci na farko asibai na mamacin farko idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya da jikoki da ‘ya'yan jikoki to wala'i na iya ‘ya'yan ne zalla. Kun- Eh, in haka sai asabatu ba a ba? Wan- Wana nu usbatun inna abana jai mutanen annabi Yusufa eh, usbatun dangin uba kenan. Su su ne usuba. Ana ka samu asibiti ɗin ko a ta'asibu. To na asiban mamacin farko ne. idan mutum ya mutu ya bar uba ya bar ɗan uwa eh, ya bar kaka ya bar ƴaƴa ya bar jikoki zuwa ya asuba ka ce min ƴaƴa eh to su ne za su gaji wannan maulanci kuma a cikin su an ce mata kuma ba ta gadan maulanci gaga na ƴaƴa maza ne tunda dama a kabatu aka ce mata suna asibiti ne ba sa asibiti sannan idan babu ‘ya'ya mutum ya mutu ya bar uba ya bar kaka ya bar ɗan uwa da dukkan nau'o'in ɗan uwan waye asibi uba to uba shi zai gaji wannan maulin shine ma'anar lil aqadi alqudu ba zama ba wanda yake zaune a duniya kenan wanda yake rayu daga cikin asuban mamacin farko fa in taraka ibnaini to kaji ba in ya mutu ya bar ‘ya'ya maza guda biyu misali yake mana ko da akwai uba da kaka ko akwai ko da akwai jikoki da ƴan uwa amma dai ya asalin asubansa tunda akwai ƴaƴa maza su ne asubu in ya bar ƴaƴa maza guda biyu fa warisa wala a maulan li abihima sai su eh, sai suka gaji wala'in maula na baban inda su ne asubai eh, li abihima maulan babansu suka gada su biyu yana nan maularsa a tsakanin su sun mamata a hadu ma sannan ɗayan waɗannan ‘ya'ya mazan sai ya mutu eh wata raka banina kuma ya bar ‘ya'ya maza idan da dukiya ce ai dole a ba su rabon ubansu ko to amma da yake maulanci ne ba dukiya ba ne raja alwala wannan wala'in yana komawa ila a zuwa ɗan uwansa da ya rage a duniya duna bani banda ‘ya'yan wanda ya mutu tunda shine al'aqadu min asabatin bayt al-awwali ko yawa shine azubin farko kafin aje wajen jikoki eh shi kadai zai gada maulanci to wa in mata wahidu in shi ma ɗayan ya mutu yanzu ba abin ya dagun jikoki ba eh yawa shi ma ɗayan ya mutu wa talaka waladan sai sai bar ɗa ɗaya da namiji ko ko da akwai mata ba a izina da su tunda su ba sa gadan maulanci wa mata aku shi ma dan wannan sai ya mutu wa taraka waladaini sai ya bar 'ya'ya maza guda biyu yanzu idan da kuɗi ne kaga wancan shi kadai za a bashi nisfi ne saboda ubansa ya gaji rabi ne waɗannan su biyu za a ba su duk su fi su raba kaga kowa rubu zai samu a junansu eh tunda uban su nisfi ya gada an raba musu nisfi su biyu to shi wala'i ba haka bane fal wala'u wannan wala'in da suka gada a wajen iyayensu bayan salasa yana tsakanin ƴaƴa ukun nan a salasan a ukunce bayan salasi a salasan eh ba za ka ce ni ai ubana nisfi ya gada ba tunda su biyu suka gada a wajen ubansu to saboda haka ni na gaji rabin wala'i ku biyu kun gaji rabi wala'in ku zai zama rubu-rubu kenan wannan ba wannan a harkar wala'i da wanda ya bar 'ya'ya goma da wanda ya bar ɗaya ɗaya duk daidai suke a cikin wala'in wannan maulan tun tun da ba kuɗi ba ne mutum ne shi kuma ba rabuwa zai yi ba saboda haka ku ne maulancin alhamdulillah wannan fasalin ya ƙare ko ko babu to sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari da casa'in da ina za mu tashi ɗari da casa'in wallahi rahmanin rahim kace ne wa yukhallilu asabi'a yadayhi eh ana so ne alwala in yazo wanke hannaye zuwa gwiwar hannu ya tsatsefe ɗan yatsun hannayensa ba'a ba hadi ba'adi shashinsa shashinta ita ɗan yatsun bi ba'adin da shashi shashi ya tsatse haka kenan in yazo wanke hannu iya nan bayan ya gama wankewa to yayi haka yayi takhlilul asabi ya'ani abin da yake nufi da ba'abu ba'aba hadi ba'adin yudkiru asabiya ihda yadayhi ya shigar da ɗan yatsun ɗayan hannayensa guda biyu fi faraji fi furujil ukra cikin kofofin ɗaya hannu waɗannan ya shigar da su cikin kofofin waɗannan kaga in yi haka su ma waɗannan sun shiga cikin kofofin waɗannan eh shi yasa ya taimaka ihda yadayhi bai taimaka hannu ya shigar da ɗan yatsun hannun dama cikin kofofin hannun hagu ba domin lokacin da ya shigar da waɗannan a nan su ma waɗannan sun shiga nan saboda haka kowanne ma ya yi kowanne ya shiga kowanne shi ne takalilu dama da rana aka ce alkalan tsakani tsakani shi ne alkalalu to da aka ce yukallilu a da hausa da tsatsafi a kawai suke cewa wa kalamuhu zancensa muhtamilun yana da ihtimali bi ma'ana yana kunsar ma'anoni da yawa aka ce ihtimali magana ce za ta ɗauki ma'anoni mabambanta daga biyu zuwa uku hudu biyar kalma ɗaya ce amma tana ɗaukar maganganu da yawa kamar hausa suna cewa magana ce mai harshen damu ko amma sun sun taƙaita ne iya ma'ana biyu kawai shi harshen damu ai biyu ne to su a larabci aka ce maka ihtimali ko muhtamilu wani zai kai goma ma sai ka zai maka wa ya hata milu an ya kuna kaza wa ya hata milu an ya kuna kaza wa ya hata milu an ya kuna kaza a kawo duk fuskokin ihtimali shine wannan muhtamilu magana ɗaya ce tana ɗaukan ma'anoni da yawa ka gane ai muhtamilu lil wujudi wan nadabi nan ya kawo fuska biyu na ihtimali tana iya ɗaukan wajibci shi takalilul asabi din wannan dai tana ɗaukar mustahabi wa sarrahu amma malaman malikiya sun bayyana bi mashhuriyatil awwal da mashhuran wato mashhurancin kauli na farko shine alwujudi suka ce wajibcin tsatsafe an yazo shine mashhuri a mazhabar maliki shi yasa a cikin al-mabsuda inda bai kai ayi wannan dogon magana ba sai a ce maka wa yajibu takhalilul asabi bayan an gama kawo maka farillan alwala sai a kai maka wajibu takhalilul asabi saboda shine mashhuri cewa wajibi ne ba wai mustahabi ba wa qala fi zakhira malam mai littafin az-zakhiratu tanadi ya faɗa yace zahirul mazhabi amma zahirin kauli na mazhabar malikiya adamul wujubi rashin wajibci shine zahiri saboda ba inda aka ce dole ne abin da ya shahara ne a gun malamai sun yi la'akari da tunda wanke hannun iya nan wa aidiyo kuma ilal marafiki wajibi ne to ku tsantse fawon ma ya zau- ya kamata ya zama wajibi aha wa yukalliluhuma mutum yana tsantsefe yan yatsu nan min zahirihima daga bayansu wato ta bayansu la min baɗini ma ba da wai daga cikinsu ba li'annahu ko tashbikun domin in ta cikinsu ne ya yi to ya zama sarƙewa wannan mala ya kama sabon karatu ko goyon shi ai hakan muke yi to ya ce yana tsantsaye su ne min zahiri ma ta bayan la min baɗini ma ba wai ta cikinsu ba li'annahu domin idan ta ciki kai kai tashbihun sarƙewa akwai tashbikul asabi sarƙe yan shabaka net kenan kamar manzala ba a ta masa shabbaki ba saboda wannan kalfan da ya sassarke shi ne suke zama da shabbaki daga ashabakatu ko birgi da ake kamun kifi ko taru suna ta masa shabakatu sayyadi saboda sarkewar wannan zaren ne ko shi ne ta shigi ku asali ya ce wa huwa makaruhu wannan makaruhi ne eh amma ai a falla da aka karanta tashbikul asabi nan muna magana alwala ne kamar da yake wani makaruhi wal aslu fihi ma fi turmizi to duk magana da ake dai asali cikin hukuncin tsatsaife yan yatsu a wankewar alwala ma fi turmizi abin da zo cikin sunan turmizi wa gairihi da wani min kauli daga faɗin manzo Allah alaihi salatu wassalam da yake idza tawadda'ata idan zaka yi alwala fakallin asaji a yadaika wa rijilaika ka tsatsefe ɗan yatsun hannayenka da ƙafafuwanka to wannan umarnin amur wujudin ne ko amur najibin ne to abin da ya shahara a malikiya kaga umarnin lafazin mazala dai guda ɗaya ne ka tsatsefe ɗan yatsun hannayenka da ƙafafuwanka amma mashurin malikiya tsatsefe hannu wajibi ne tsatsefe ɗan yatsun ƙafa kuma mustahabi suka ce wani riba ta khalilu a sabi ihima bayan an zo wanke kafa an yadda wanke kafa farilla ne amma ka sai an so tsatsefe yan yatsun kafa sun ma ba da faraji to alhamdulillah tunda mun gama tsatsefewa ba mun gama wanke hannun dama saura na hagu sai me askari watan askari shafi na nawa ɗari biyu da nawa wala ba su ɗari biyu da arba'in daidai Allah ka tsoro na wani baki naira ɗari da kudin ka kuma wata da ya sauke da Najeriya na za mu tashi to mun gaba wancan fasalin fasalin rabewa ke na insha Allah al'usulu sab'atun ya saba mai iziya shi ya ce maka sittatun ko shi kuma mai askar ya ce maka sab'atun al'usulu suka na rabon gado sab'atun guda bakwai ne ko to za mu ji inda abin da ya ƙara suka zama bakwai amma abin da ya fi shahara a tushen gado dai guda shida ne al-nisfu wa sulusu wa sulusani wa rubu'u wa sudusu wa sumun wannan sune usulul sitta amma mana ya ce mana sab'atun to za mu ji al-isnani maza guda biyu a gado ko linnisfi ana ba su nisfi ne au ne ko kuma nisfi biyu to to anan ya samu na bakwai mu da mun san sulusai da ba mu san nisfi ba eh ga ga ga nisfu ga nisfaini kamar kamar sulusu da sulusai sai ta maka ka zaujin kamar matar da ta mutu ta bar miji wa ukutun da ƴar uwa to idan an zo ya za a yi eh? miji dama nisfi yake nema ita ma ‘yar uwa mace nisfin take nema shikenan dukiya ta ƙare kuma kowa rabo ya ɗauka ba asibiti ne ba miji ba asibiti ba ne rabo ne ita ma ba asibiti ba ce to kaji inda ya samo mana lissafai ne to amma lissafai ne ai ba mutum da aka ba bai kamata ba lissafai ne ba an ba ta nisbi an ba shi nisbi in ka ce sulusani to an ba mutum ɗaya ke ko to shikenan dai tunda ya mace in ta zama ita dai ana ba ta nisbi in sun zama su biyu a ƙara musu sulusani ai ka gaba mutum da ya aka ba ba to nisfi da nisfai ne in ka ce nisfi duk dai abin ɗaya ne ba shi ne ya mai da shi biyu in ka ce me me rabon miji za ta maka nisfi aka ce me rabon ƴar uwa eh shi ma za ta maka nisfi to ba shi kenan ba kowa nisfi ya ka ba shi to ai aka samu kuma nisfai ne shi ne ta maka au ma bakiya ko kuma a'a nisfu ma bakiya shi ne abin da yake nufi ya ce ka bintiru wa ukutin kamar ya da ‘yar uwa wannan ya ce wannan kuma ‘yar uwa ce to daidai ga kamar ya da jika ‘yar ɗa kaga idan aka bawa ya nisufinta ita ‘yar uwa ko waccan jika za a bata sudusi ta babu sulusani yace wa salasatun mutum uku su kuma li sulusin suna ɗaukan sulusi ne wa sulusaini kamar nisfu da nisfaini da ya kawo can mutum biyu ne ake ba su nisfu da nisfaini nan kuma mutum uku ne ake ba su sulusu da sulusaini yace ka shaƙiƙataini wa ukutaini lil ummi eh kamar ɗan uwa shaƙiƙai mata guda biyu in su kaɗai ne za a ba su yawa su lisani ko in ƙwaya ɗaya ce za a ba ta ne nisifi ba to yanzu sun zama shaƙiƙatai ne ga kuma ukutai ne to a nan su shaƙiƙan nan guda biyu za a ba su sulusani su kuma ƴan uwa li ummai za a ba su sulusu kaga sulusun wa sulusai a nan ma dukiya ta ƙare kuma babu asibiti domin shi ɗan uwa li ummi ko ai Allah ya gaya mana cewa eh walahu aku lahu kutum fa likulli wahidin minhum masudusu fa in kanu akasara min zalika fa hum shuraka'u fi ne to tunda sun zama ukutai ni kaga akasara min alwahidi kenan tunda sun zama biyu zuwa sama gadon su dama ne fahim shuraka'u fi sulusi to tunda shakikai dama sun daushe sulusani ba sulusi ne ya rage ba shikenan sai su dauki wannan sulusin shine sulusun wa sulusai shakikai su dauki sulusani yan uwa li ummai su kuma su dauki sulusi kaga dukiya ta kare kuma babu asirci au ne au ma bakiya ko kuma a dauki sulusu ma bakiya yace ka ummi kamar uwa da za ta yi gado wa shakikin da ɗan uwa shakiki uwa ce da shakiki dama ɗan uwa sai sun zama biyu zuwa sama suke tada uwa daga sulusi ta koma ne ta koma sulusi amma ɗa ko guda ɗaya ne ko da ya ɗaya ce ko jika guda ɗaya ne ko ƴar jika mace guda ɗaya tana tada uwa daga sulusi ta koma sulusi to amma ɗan uwa ko shakiki ne sai su zama biyu zuwa sama to shi da nan yace maka ka ummin wa shakikin kaga dai uwa za a ba ta sulusi tun da ƴan uwan ba su zama biyu ba shi kuma shakikin nan asibi ne zai ɗauke sulusani kaga an samu sulusun wa sulusaini ko e bayan su sun ɗauki sulusaini to uwa za ta ɗauki sulusi tun da a bayan uwa ta ɗauki sulusi to sulusainin da ya rage wannan ɗan uwan fa shaƙiƙi shi zai ɗauke wannan in ma li'abdi ne tun da in ba shi kiki shi zai ɗauka wal arba'atu yakato mutum hudu kuma suna yin gado ne li rubu'in da rubu'i wa ma bakke da kuma abin da ya saura yace ka zaujati wa shaqiqin kamar miji ne ya mutu ya bar mata da dan uwansa shaqiqi kaga mata dai tunda babu ɗa ba jika za a ba ta rubu ko shaqiqan nan sun kai nawa ko to sannan shi shaqiqi me zai dauka shine ma baqiya me me ya rage salasatu arba'in an kafa hudu an ba mata ko mataye ɗaya shine rubu ko ma baqiya fa ai ya wuce nusufi salasatu arba'i shi ne za a bawa shi wannan shakiki shi kadai tun da asibi au nusu wa ma baqiya ko kuma za a iya samun nusufi da kuma abin da ya rage to abin da ya rage kamar shi ne nusufi yace ka zaujin shi ma kamar mata ce ta musabbar miji wa bintin da yarta guda daya wa asibin da asibi tunda miji ba asibi bane ya mace ba asu ba bace waye asibin ko ma waye fa ko da dan uwa shakiki ne ko dan uwa li'abi ne ko baffa shakiki ne ko baffa li'abi ne ko dan baffa shakiki ko dan baffa li'abi duka wannan ko ma waye dai a cikin wannan asibi ne to shi miji dai wannan yar ta ya dan ta ta da shi daga misiri ta mai da shi rubu to in ya idan ya dauki rubu ita ya ne gadanta nufi kaga an kasa hudu ita biyu za a bata shi kuma za a bashi ɗaya rubu saura nawa ɗaya to asibi shi zai ɗauka kaga an samu nisfu wa ma bakiya tunda ita ɗaya ta ɗauki nisfi ko shi ne biyu cikin hudu shi ne rabi biyu shi ne rabin hudu ba miji ya ɗauki rubu saboda sabuwar ɗaya to asibin nan shi ne zai ɗauki ma bakiya da kaga an samu nisfu wa ma bakiya wani wasamaniyatu mutum takwas suna yin gado ne sumunin ga sumuni a ko? to ai namu ne gaba daya in yi ashe mu alhamdulillah sai mu tashi wasa ba ba ba ne magana ne to alhamdulillah karatu ne mai wahala to alhamdulillah sai ne yau a garabu gaskiya gara dinga takaitawa tun da gado ne tun da gado ne ba baka faɗa ba ka yi nauyin nan to yanzu ina za mu tashi ya kamata ko kowanne aka je a yi nazari a warware mallawali na za mu tashi yawwa to alhamdulillah أقرب المسالك فصل رجوة إن شاء الله ضرب للإمام أن سوق الإمام استقلاف غيره هل فانتد وننسى in ka ce talafa mali in na ji tsoron hallakar dukiya au nafsin ko rai tun da an ce al'imam an riga an fara sallah an fara sallah sai tuna a ce ya bar ɗakinsa a buɗe Falawo zai iya shiga ya wasu To kaga bayan da nutsuwa a sallar nan. Eh? Ko ko zamani yanzu da waya kake shiga rai. Yace abu na manta inda na yi alwala a bakin randa na bar waya ta. Kaga ba zai taɓa samun nutsuwa a sallar nan ba. To tunda wannan abin ya bujiro masa an so ya kamo halifa ya halifantar shi ya zai je wajen dukiyar in ya ji tsoron talafa mali au nafsin ko rai ya tuna ya bar iyalinsa ta je anguwa ta bar yaro karami kuma ya jona hita a cikin ruwa kuma ruwan ya san yanzu ya fara tafas yaron nan zai iya zuwa ya shiga ruwan nan ko ya sa hannu a ruwan nan kaga in ya ga ruwan nan tafashashe a jikinsa zai iya jawo asarar rai da duk wani abu makamancin wannan to an so in ya tuna wannan ya halifantar da wani shi ya fita ya je wato wato kubutar da wannan ran au ko kuma muni al'imamata an hana shi limanci na li'ajizi domin gajiyawa kamar tsufa ko ya gamu da wani ciwon baya da baya iya ruku'u ko ko ko ko sujada ko wani abu makamancin rukunan sallah to ya ayyana wani ya maye gurbinsa a yin wannan sallah auru fa'il a auru azin ko kuma haƙo ya zo masa yana sallah sai haƙo ya zo to an so ya jawo wani ya dasa shi a wannan gurbin ka gane ai bina'an domin yin gini shi halifantarwan zai halifantar da wani bina'an domin ya gina daga inda shi ya tsaya daga dukkan wancan dalilan guda ku in su suka jawo halifantarwa ka gane ai in haƙo ya zo masa shi ma kare ci gaba da sallar nan dan kare ya ɓata masallaci da jini ya jawo wani ya ka gane ko da ya zama dole fitar wannan fa duka a babu mujiba ne idan ya ga ran zai hallaka in ya tsaya jawo wani ma duk ɓata lokaci ne ya fita ya yi tafiya amma a wannan yanayin su kuma sallar su ta ɓaci sai dai su sake kago da ikama su wakilta wani ya musu sallah halifantarwar ta ba dole ba ne abinda yake so mu gane nudiba an so da ya sa wani in ya fita bai sa wani ba bai yi laifi ba mustahabi ya bari ya musu sanadin rushewar sallah sai dai su sake wata kawai shi ne wa raja'a ma'amuma kuma zai dawo ne a matsayin mamufa in ya je ya ɗauko waya kasa da ya manta ko ya je ya kubutar da ran sai kuma ya dawo bayan dafa ya halifatar da wani sai ya dawo kuma ya ta sallar ba ta ƙare ba to yanzu shi ya koma ya zama mamu ba zai sai mai guri ya zo mai taburma ya naɗe shi kuma yanzu mamu ne awi salata wannan audin adafi ne au in kashiya salata bi sadiki hadasi ko kuma ya ji tsoron yin sallah bi sadiki hadasin da rigayen hadasi yana tsoron in ya fara sallar nan fitsari zai iya kwace ko cikinsa ya kada wani abu na hadasi zai iya fitowa ko a dubura au ne ko kuma tunawansa wato hadasin ya manta a ce ba yi da alwala rashin alwala ba shi ne hadasi ba? to ana kawo rashin alwala shi ne hadasi ya fara sallah sai tuna ce fa shi ba yi da alwala ma wa in bi ruku'in ko da a ruku'u ne au sujudin ko kuma sujjada ko a wannan hali yake idan ya tuna to shi dai sallarsa babu tunda dai sarki hadisin ne ko kuma zikiri wala tabtulu sallarsu ba ta ɓaci in rafa in suka ɗago bi rabi da ɗagowar tasa ka gane ai qablahu kafin halifantarwa a ruku'u ne alwalarsa ta warware maimakon a ruku'un tunda yanzu shi alwasa ta warware ka ga bala mun ci gaba da sallah ko a sujjada ne alwasa ta warware ba daman ci gaba da sallah to amma su ba su alwasa ta warware ba da ya dago zai jawo wani ya dasa ya dasa musu sai su ba suka dago kaga anan sun yi koyi da wanda bayi da alwala wanda bayi da sallah dagowar kamata yayi a cikin sallah din a ruku'un in zai yi ya sa hannunsa ya jawo wani ya dasa in a sujada ne kuma ka ga ba zai yiwu ba tunda wanda za ka jawo kansa yana ƙasa ba zai turo goshi ya zo ya shiga ya canje ka ba to a nan dole sai ka ɗago sannan za ka samu wanda za ka halifantar to ba su da laifi in rafa bi rafi'i ka gane ai in suka ɗago da ɗago wata ƙabulahu kafin halifantar wannan wa'adu ma'ahu ka gane ai za su koma ma'ahu tare da shi shiwa shi shi sabon liman in an yi sujjada ɗaya aka ɗago aka halifantar to in ya zo shi zai ɗora ta biyu ne ba sabon sujjada zai zai sake ba wa nudiba lahum an so menene aka so istiklafu din an so halifantar da wani lahum gare su in lam yastakli in shi bai halifantar ba to anan sun samu sauki idan shi kawai shi fitowar sai yayi tafiya zai ce kai ni ku ci gaba da sallah na tuna abu kaza to an so su a cikin su tura wani amma an so ne fa ba dole ba in kowa ya zama ba su buce tun da liman ya fice ya ƙarasa sallarsa shi kaɗai ta yi sallah ba ta ɓaci ba tun da halifantarwar nudiba lahum an so ne gare su wastiklafun aqrabi wa ulanabi ne ai wa nudiba istiklafun aqrabi an so halifantar da mafi kusa da liman shi yasa ba a so jahilai su tsaya a bayan liman saboda in hali ya kama na halifantarwa kawai duka hannu zai yi wanda ya kamo shi zai dasa saboda haka an so ya halifantar da mafi kusanci wata ƙadimuhu ka gane ai da gabatar da mafi kusancin in ƙaruba in har ya kusanci liman wa in bijulusi ko da a zaman sa ne an zauna wanda ya fi kusa da liman shi ya kamata ya gabatar wa in taqaddama gairu ummaninsa ya gabata wanda liman ya kamo daban wanda yayi azarfadi ya wuce yazo ya shiga daban to sahab sallah ta inganta mutum da shi aka fara sallah ba masubuki bane da zai zo ya yi mutane ƙarin sallah ka an akan mu a fuzazan kamar in suka cika sallar su ɗaiɗai da ɗaiɗai shi ma duka sallah ta inganta aw ba'duhum ko shashin su suka tashi liman yana hucewa saboda ba sai da wanda aka halifantar ba kowa ya ci kwasan da shi kadai sauran kuma suka bi limamin da liman ya halifanta musu duka iya inganta sai dai wanda suka yi bin halifa sun yi makaruhi eh shi ne yake gaya maka idan shashin su ne suka zama sun yi koyi da sabon liman shafin kuma suka cika ta a fuzazan duka sallah sahat yana magana ai sahati ne ka an atammu a fuzazan au ba abuhu au bi imamaini ko kuma suka cika wannan sallar da liman biyu eh wanda liman ya halifantar daban su kuma wanda suka zaɓa suka tura daban wasu suna bin halifan da liman ya halifanta musu wasu kuma suna bin nasu da suka zaɓa ya cika musu suka sallah ta inganta. Oho. Ya ce illar tubu'a ta sai juma'a ita ce ba a yi ta da limani biyu. Dole dai wanda liman ya halifantar shi za ku bi. Ba za ka yi kai kaɗai ba a kuzalar don mutum ɗaya bayan juma'a. Kuma ba a yi ta da limani biyu a nan kan dole ka bi wanda liman ya halifanta maka. in ka ƙi bin sa kai kai kaɗai sallar ba ka da juma'a don mutum ɗaya baya juma'a ita ce raɗin ta dama a yi ta tare to alhamdulillah sai ne shi ke nan ila abin da ya faru da sai na umar ne shi kenan su din sallar su ta inganta muddin ba su sani ba sai bayan an idan da sallah ko da suna tare bai zama dole ya gaya musu su su sake sallah in a cikin sallah ne kan sallar kowa ta ɓaci ya faru zamanin sai da umar yana khalifa mun kan hashi a muwaɗa a karatun mu lazumi ba rawacin sai na umar ya yi mafarki na janaba da daddare sai ya manta bai san baya mafarkin ba bayan ya farka kuma kasan khalifa manzo Allah shine liman haka yayi alwala dai yayi wa mutane sallar asuba kuma yayi sammako na zuwa gona ya je gonarsa ta dibino bayan garin Madina sai da hantsi yayi sai ya ga mani a jikin tufafin sai ya tabbatar da cewa a daren jiya baccin daren jiya ne yayi wannan janaba amma bai sani ba shine a nan gona ta ka yi wankan janaba ya wanke tufafinsa ya rama sallar asuba kuma da ya dawo ya ce duk wanda ya biyu sallah asuba ta sake sallah to sai aka samu sauki a wannan mas'ala eh kaga ai ba tare da su tunda ya dawo ya same su kafin azhar ba ko kafin dare kuma bai ce su sake sallah ba. to sai aka samu sauki a wannan mas'alar muddin sai da aka yi sallama sannan liman ya tuna kai dai ma mu inda dama da alaulaka ka cika sharaɗin sallah sallar ka ta ingana amma inda gangan ne shi yasa ai a cikin shuruɗul imama aka da aka ce duk wanda in ka bi mutum kaza limanci ba ka da sallah sai ka saki ala ajmawi ya gaya mana yace au muhdisun ta'ammada al-hadatha saboda wannan mas'alar ko mutum ya bi mai hadasi ta'ammada ya ganganta hadasin da gangan ya san ba yi da alwala ya maka limanci to wannan sai ka san shi kaga an kawo lafazin ta'ammada al-hadatha amma da jahila al-hadatha ne ya jahilci yana da hadasi bai san yana da hadasi ba ka bi shi sallah har aka idar sannan ya tuna kai sallar ka ta inganta ba za ka san ko da a take ne inda sai da aka yi sallama sannan ya gane cewa yana da hadasi yayi wannan sallar to shi kadai ne zai je ya sake alwalarsa in janaba ce yayi wanka ya sake sallah amma mamun da suka ji shi da sharadin sallah su sallah su ta ila shi da ma'anar au muhdithun ka ammada al hadatha ko ka bi ne hadasi da ya ganganta hadasi shi kaga Umar ai ba da ganganye ba to shi ma wannan din inda ba da ganganye ba da mantuwa ne kamar yadda ka faɗa ya manta bai da alwala ya mutu limanci su sallah su ta inganta shi ne ya zama wajibi ya sake sallah sai me to ina ne hannun masa'i to na za mu tashi shafi tukun almustahilu abun kolewa fi haƙƙin rusuli cikin haƙƙin manzannin Allah alaihimu salatu wa salamu tsira da aminta Allah tabbata gare su wa yastawju fi haqqihim yana koruwa cikin haƙƙin manzannin Allah alaihimu salatu wa salamu alkazibu ƙarya wal khiyanatu da ha'inci shine cin amana shine kishar al'amanatu wa kitmanu ma ursilu bihi lil khalqi da kuma ɓoye abin da aka aiko shi da shi zuwa ga halitta su ɓoye aiki Allah su ki isarwa wannan mustahili ne abin kolewa ne cikin haƙƙin manzannin Allah sai ja na uku shine aljaizu fi haƙƙin rasul alaihi salatu wassalam abin da yake ja'iz halal a cikin haƙƙin manzannin Allah alaihi salatu wassalam da kasa a cikin sifofin Allah akwai ja'iz wanda muka karanta jiya bai zama oh a cikin alsafin ka bane lissafin malami wai zuzu fi haƙƙihim yana halatta cikin haƙƙin manzannin Allah al'aradul bashariya bujire-bujire na mutuntaka duk abin da yake bujurowa bashariya ta ɗan adam yana iya bujurowa annabi mursali amma fa allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim aliyya wanda ba ta bayuwa zuwa ga tawaya cikin martabobin su madaukaka abinda ba zai rage musu daraja ba a matsayinsu ta na annabawa yace kalmar rabi kamar rashin lafiya wannan ba na ƙasa ba ce ga ɗan adam dan mutum ya yi mura ko ya yi zazzaɓi ko ya yi jinya ya tashi ya wanke wannan ba illa ba ne dama an san wannan abu ne da yake bujiro wa mutuntaka wal akali da ci wa shurbi da sha wannan duk ba tawaya ba ne ga ɗan adam wa dukulul aswaqi da shiga kasuwanni ka je ka yi cefananka ka kawo gidanka a ta abinci wannan ba laifi bane bai kuma taba martaba ta annabawa ba wal qatl da kisa idan an kashe annabi wannan ba na kasa bace a wajen wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqi al-qur'ani ya ba mu labari wani isra'ila wa yaqtuluna an-nabiyina a wata aya wannan ba illa bane dan dan dan annabi an kashe shi والجرح ده لوني باليه بده ده أنواع النبي لوني والتزويج ده ين أولي وناو يا ده مكمن شو ونا duka zai kawo maka ayoyin da suke tabbatar da wannan bujire-bujire yana halatta a cikin annabawa da manzannin Allah alhamdulillah sai ne Allahu alwadi shafi nawa ina mala alƙasir ne ko ya tafi gida shafi na nawa ne shafi na ɗari da sittin daidai to ina za mu tashi mubarak إذا رجعت إلى الأمثلة الأولى إناني وإذا رجعت إذا كقوم إلى الأمثلة القسم الأول zuwa ga misalce-misalcen yanki na farko guda shida nan da aka ce safonci ilal iskandariya zahabuna il eh yau wato shi ne kismi na farko to ra'aita za ka ga anna damiral muttasila cewa damiri muttasili wanda yake faruwa bil fi'li da fi'ilin nan na safara aka ce safartu tudin shine damiri damirul mutakallim ne to tunda ya faru da fi'ilin safara zahaba ya faru da fi'ilin na da damiri na na na jam'i aka ce zahabna in in tasara ya faru da damirin tasniya shine in tasara akhlasa ko ko akhlis shi fi'ili amri ne ya faru da damiri na wawul jama'a aka ce akhlisu i'mal kai aiki in kai namiji ne to sai ya faru da damiri na mu'annasa aka ce i'mali yuhazzibna asali yuhazzibu ne sai faɗu da damir na nunun niswa aka ce yuhazzibna ka gane ai to wannan damiri muttasili wanda yake almuttasila bil fi'li wanda yake saduwa da fi'ilin fi kulli misali shi kowane misali waqi'un mai aukuwa ne fa'ilan a matsayin fa'ili bil fi'li alladhi sabaqahu saboda fi'ilin da ya gabace shi wannan ta'ul mutakallimin na safarsu shine fa'ilin safar inda labari na wani kake bawa wani ka gane ai ka ce safara Abubakar ko safara Umaru ko safara Usmanu ko safara Aliyu ko safara Zaidun ila Iskandariya to kaga Zaidun a wannan jumla shine fa'ili ai safara fi'ili ma bi Zaidun shi ne fa'ilun marfu, to wannan damirin na mai zance da na ce na yi tafiya, to a ɗin nan shi ne fa'ili. Fi kullum misali, waƙi'un fa'ila da fi da zai sabaƙahu, fa huwa fi mahallin rafin, to in haka ne wannan damirin yana cikin mahallin rufu'a ne. To haka nan da kace zahabna ilal mal'abi, mun tafi zuwa filin wasa, to na ɗin nan fa a mahallin rufu'a take domin take fa'ili. idan wasu ne ko in wani ne sai ka ce zahaba zaidun ilal mal'aji kaga zaidu ya zama fa'ilun marfu to duk inda damirin nan ya sadu da fi'ili da ya gabace shi to yana matsayin fa'ili ne kuma a mahallin rufu'a wa ya ta tabbata hadhihi al-amthila idan ka lura da waɗannan misalce misalce wa atbaiya da makamantanta to ra'ayta zaka ga cewa anna damirul muttasilata bil af'al damiran da suke saduwa da fi'iloli wallati la takunu da wata ba ta kasancewa a ko ina illa fi mahalli raf'i sai mahalli sai sai a mahallin rufu'a hiya ita ce a ta'u ta'ul mutakallim kafartu ko zahabtu ko nasartu ko dakaltu ko sharibtu ko zarabtu alal misali ita ce a ta'u wa aliful ithnaini da kuma alifun nan na mutum biyu ko zahabna ko ko in tasara bil haqqi din nan wa wawul jama'a da wawul jama'a kamar akhlisu wannan waw din na jam'in mazaje ne wa nunun nisbati da nu'aran nan ta matunta shine yuhazzibna al aulada in namiji ne ka sai yuhazzibu in mazaje ne yuhazzibu yuhazzibuna al aulada to amma da yake mata da sai aka ce yuhazzibna shine nunun niswa wa ya'ul mukhadaba da kuma ya ta mace da kake magana da ita shine i'mali in namiji ne i'mal amma idan mace ce i'mali ita ce ya'ul mukhadaba to duka wannan haruffa suna ittisali ne da fi'ili amma fi'ilin yana iya ɗaukan kowanne ko fi'ili madi ko fi'ili mudari'i eh, ko fi'ili amri to alhamdulillah sai ne shafi na ɗari da nawa shafi na ɗari da hudu ina za mu tashi shafi na ɗari da hudu irji irin amsalatin maratan ukura ka sake komawa zuwa ga misalce-misalcen nan marata ukura wani shuɗi daban bayan koma da muka yi da kai a shuɗin farko la shahida zurin mahbubun la shajarata rummanin fil bustan la ra'i ganamin fil haƙali su ne da za ka sake koma musu tajidu za ka samu za ka tarar anna la haƙiƙa wannan wannan harafi na la na biya lil jinsin lam taqtarin bi harfi jarri ba ta lubanni da wani harafin jarra ba fi misali cikin wannan misaltan misalci la shahida zuri ai ba sai la bi shahidi zuri ba eh ba ta lubanniwa da harafin jarra wata jidu za ka samu anna isma cewa sunanta ita la din wa khabara da labarinta na kira ta dukkan su na kira babu ma'arifa eh wa anna isma cewa sunanta lam yufassil anha ba a lallabe shi ba ga balinta bi fasilin da wani mai lallabewa daga ladin kawai sai suna wanda an ka cire ladin zai zama mubtada ne da labari zai zama shahidu zurin shine mubtada mahabubun shi ne kabarul mubtada to ladin talun gumi sunan da ya biyo bayanta ba a lallabe shi ba bi fasilin da wani abu da yake rabewa babu harfin jarri da ya raba tsakaninta da sunan fa hadhihi shurutun salasa to wadannan shar wannan sharuɗa ne guda uku la budda mina ba makawa daga gare ta hatta ta'amalu la yadda la za ta yi aikin amala inna irin aikin inna ka gane ai sai ta duka wannan sharuɗa guda uku sannan za ta yi maka aikin da inna take yi fa in fuki da sharɗul awwalu idan aka rasa sharaɗin farko ya zama wani fasili ko kwallon takarin da harfin jarri in wani harafin jarra ya zo ya shiga tsakanin la da sunanta eh to baɗala amaluwa aikinta ya ɓaci aikinta da take irin aikin inna wannan aiki yanzu ya ɓaci fataƙulu sai ka ce ne wudi al'asasu fil hujirati an sanya al'asasu kamar fonitas fil hujirati a cikin ɗaki bila tartibin ba tare da an jeranta su ba kawai an kawo gado da katifa da kujeru an jirge kawai eh kawai kawai kamar yadda masu kawo kayan amare suke yi kaga mata ne za zo su jera al'asas din ana cewa asasul bai abubuwa amfani gado da katifa da kujeru da darduma da sauran kayan kyale-kyale da ake amfani da shi a ɗaki shine al'asas mai sa'u amma in ka sa sinu ya zama condition a tashi mai sinu ba kamar condition din jini to a nan wudu al'asasu fil hujirati bila tartibin ba tare da jerantawa ba kaga a nan laɗin wani harafi ya rigaye ta inda babu ba sai a ce la tartiba ko? Amma tun da ba ta riga yi laɗin, ko? Sai ka to aikin baɗin za a yi, bila tartibin, bar tana aikin da. Inda ba a sai ka sai la tartiba. An zo an jirge kayayyakin amfanin ɗaki ba tare da an jera ba la la tartiba kenan amma tun da la ta shiga to wannan aikin na illa ya ɓaci bila tartibi wannan an nasa sharaɗin farko kenan wa yin fuki da sharɗin mina sharɗain al'akirai ne in an rasa sharɗi ɗaya daga sharɗoɗi biyun ƙarshe an samu fasili a tsakani ko kuma a'a sunanta ya zo a matsayin ma'arifa ba na kira ba ko labarin ya zo a matsayin ma'arifa ko mubtan a sunan da labarin duka ya zo da ma'arifa kaga an rasa sharaɗoɗi biyun ƙarshe to shi ma baɗala amaluwa aikin da take irin na inna ya ya ɓaci wala zama takararuha maimaita ta ya ya zama dole ita laɗin sai ta zama guda biyu sai a ce lan rajula wallan ra'ati ba namiji ba mace tunda an rasa wancan sharaɗi na na kira fa taqulu sai ka ce la abuka hadirun wala wala akuka dole ne saboda shi abu abuka asalinsa ma'arifa ne saboda shigowar wannan kafin din na harfi kiɗabe shi ya sa ka gan shi kamar na kira amma asalinsa ma'arifa ne ka san ba a sa harfi kiɗabe ba a sa masa alif da lamun ba sa haɗuwa a suna ɗaya ka gane ai akuka ba za ka ce al'akuka ba abuka ba in dai ka cire kafin sai ka ce al'aku ka cire kafin sai ka ce al'abu ka gane ya almasjidu ba za ka ce almasjiduka ba ko albaituka a ba zai ɗauka ba duk inda ka ga wannan harfu kiɗabin ɗin to sai an cire mar alif da lam sai ka ce masjiduka baituka dabbatuka amma in ka cire kwalan sai ka ce addabat amma ba da ka ce addabatuka kuma to wannan din ma'arifa ne shigowar kaulasan shi ne kake ganin sa kamar na kira shi ma a kuka akwai harfi kitabi da miri na wanda kake magana a ƙarshe shi ne ya hana ka ga alif da lam da ba akan babanka ake magana ba sai a ce lal abu hadirun wa lal aku ka gane ma'arifa ne to tunda ya zama ma'arifa aikin la ya baci ka iya cewa wala shi saubi dulin wala kisaru eh tunda shi ta shigo ta raba tsakanin la da sunanta na asaubu kuma ga asaubu an masa ma'arifa to ba za ta yi irin wancan aiki ba zai ka sai lafi soji ulun babu tsawo a cikin wannan tufa wala kisarin kuma babu gajarta alhamdulillah kaga la'in kama mai saboda an saba wancan sharadi biyu to ne talimul muta'allim tashi ko ba irin nan ne to ina za mu tashi wa amma qadru sabri fil ibtida amma ka ga gwargwadon daukan karatu a cikin farko farkon farawa faqad kana abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala hakika imamu abu hanifa Allah ya ji kansa ya kasance ya haki yana hakaito labari an shaiki daga shaihin malami alƙaji wanda yake alƙali ne a zamaninsa al'imami shugaba Umar ibn imami abubakar zarnuji mai suna Umar ɗan imam abubakar zarnuji rahimahullahu ta'ala annahu ƙala ya ce ƙala mashayikuna shehunan sun ce rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansu yambaji yana kamata an ya kuna ƙadurin sabiki gwargwadon ɗaukan karatu lil mubtadi ga mai farawa ya kuna ya kasance ƙadar ma yumkinu dabduhu gwargwadon yanda tsara shi ko haddace shi yake yiwuwa bil i'adati da maimaita wa ɗalibi marrataini sau biyu zai iya haddace shi da rifki da sauki ina fata an gane yanda idan malami ya biya maka sutura ɗaya ko biyu ya ƙara maimaita maka za ka haddace fassararsa a ba sai ka dawo ka ce me ake nufi da wannan kalmar ko me ake nufi da wannan gurin ba to kaga iya fahimtar ka iya gwagwada abin da zaka iya haddacewa in an biya maka sau biyu to wannan shine karatun ka da ya kamata ka dinga ɗauka kullum ka gane ai gwargwada abin da za ka iya haddace shi bil i'adati in an maimaita maka marrataini sau biyu da rifki za ka iya haddace shi da sauki to wai zudu kulle yamin kalimatar in yana da kaifin basira kowace rana ya zo ya dinga tsara kalma ɗaya akan wacce ya ɗauka jiya kalma fa ba jumla ba ba sujira ba ba shafi ba ka zama na kalma yawwa kalma shi da rafi kankanta an ka cire harafi akwai har in ka ce harful to abu ɗaya ne kamar harful hamzatu alhamza ko ba shine harafi ba to idan ka da alif da ba ka ce abul ba uba ba kenan to wannan shine kalma ka gane ai idan ka ce ja'a abuka to wannan ya zama jumla jumlar ma mujida ko yawwa akwai harafi akwai kalma akwai jumla akwai sutura akwai shafi akwai littafi to ba littafi ba ba shafi ba ba sutura ba ba jumla ba kalma in ka zo sai ka tsara kalma ɗaya akan karatunka na jiya gobe ma in ka zo ka tsara kalma ɗaya akan karatunka na yau jibi in ka zo ka ƙara kalma ɗaya akan karatunka na gobe shine wa yuzidu kullu yawmin kalimatan hatta innahu har cewa shi wa in ala tabqu ko da karatun ɗaukar karatun yayi tsawo an yi watanni ko shekara yana yi wa kasura karatun ya yawaita har ya kai kullum ma yana yana ɗaukar shafi ɗaya yumkinu dabtuhu zai iya haddace shi bil i'alatin maratan in an maimaita masa sauki amma in ya ga na jiya ma da kyar ya rike in ya ƙara kalma ɗaya a yau kuma ba zai ruku ba to ya tsaya iyayen da ya fara tun farko ya ci gaba da yi basirar nan gaba za ta buɗe in ya saba kada yi garaje sai me wajidu sai ya dinga ƙarawa akan akan kalma ɗayan ma kenan birrifiki amma da sannu sannu in yana ƙara kalma ɗaya in ya ga abin basira tana buɗuwa sai ya dawo yana ƙara jumla sai ya ƙazo yana ƙara sutura ɗaya akan dajiya har ya ƙara sutura biyu ko uku. Birrifiki da sannu-sannu wa tadriji da kuma sannu-sannu da istidiraji. Fa amma idan ƙala sabku fil ibtida amma idan ɗaukan karatun yayi tsawo tun a farkon ɗauka ya ɗauki labin shafi ko shafi guda wa hata da ilal iyalati ashara marratin har ya buƙatu zuwa ga sai an maimaita masa sau goma sannan zai rike. Ina malamin yake da lokacin da zai mai samu kasuwa sau goma. Ko karatun Qur'ani da iyayenmu malaman tsangaya suke da kokari da juriya. Ai ba za su iya biya wa yaro allo har sau goma. Ko da iya kul huwallahu ne ko wal asri ko ina da ina. Sau goma. To in ya zama ba za ka iya hada cewa wasu an biya maka sau goma saboda yawan karatun. To fa huwa fil intina in ya kai matuƙa a nan gaba ko shekara nawa yayi ayyuban yakunu kazalika haka zai zama ko da sutura da aka biya masa sau ɗaya ba zai iya riƙewa ba sai an biya masa sau goma saboda me li annahu ya atadu zalika ya riga ya saba da wannan in ba sau goma aka biya masa ba ba zai iya riƙewa ba kaga ya jawa kansa aiki ba ko ina zaka samu malamin da zai tsaya kai kadai idan da ta biya maka kasuwa sau goma kuma wala su rukutil al'ada ba zai iya barin wannan al'adar ta sai an biya sau goma sannan zai gane ba ba zai iya barin ta ba illa bi juhudin kasiri sai da kokari mai yawa to ina ya ga kokarin yau yana zuwa gobe baya zuwa eh jibi yayi tafiya gobe ya je kasuwa gata ya je gona wata lama ya je sati bai zo ba ina za ka iya yage wannan al'ada ta riga ta zama tafiya a jikinka alhamdulillah sai ne eh sannan sunansa baki babu wasali wato kun tafi da babbaku da farfaru da kuma haddasu ko haka kuma a haka in ka ɓata baki ko kai ɓacin wasali zai gyara ma alhamdulillah to ina ne a cikinsa muke ba? To, a ina za mu tashi? an me an abi sa'id bin khudri arozo daga sayyiduna abu sa'id bin khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum duka ɗaya ne ko sunana ko sanan wallahi ku dinga bibiyar tafarkin waɗanda suka gabace ku to ba umarni ba ne labari ne wallahi za ku dinga bibiyar hanyoyin waɗanda suka gabace ku turuquhum wa adatuhum munakkarati dalla irin ɗabi'o'insu da kuma hanyoyinsu na ɓata kuma wannan al'umma sai kun bi irin hanyoyin yahudu da nasara idan lokaci ya yi tsawo shibiran da shibirin taƙi da taƙi wa zira'an da za'i da kuma kamu da kamu shibiru shine haka in haka suka taka kuma in kuka zo sai kun taka idan ya kai zira'i suka bi kuma sai kun bi hatta lo da kalu fi hujin dabbil har ma da za su shiga cikin ramin dabo lattaba'uhum sai kun bi su yahudu da nasara ba yanzu ne ba a yi na yahuda ko ramin damo suka shiga lattaba'uhum za ku bi su kullu na ji abu sa'id yace sai muka sai ya rasulullahi al yahudu wal nasara kana nufin yahudu da nasara yanzu mu za mu bi yahudu da nasara duk irin gabar da suke da mu da yadda muke yaƙi da su kale yace to faman suwaye suka gabace ku in ba su ba akwai wani balaraban da ya taɓa yin addini kafin zuwa nan ko wani annabi a cikin ku ne in ba yahudu da nasara da suka gabata ba annabi isa shine karshen manzo kafin manzo Allah ba nasare ne eh annabi zakariya annabi yahaya annabi dauda annabi suleiman annabi yusha'u duka yahudanci akwai wasu ne in ba idan ba su ba su ne duk wanda kaji Allah ya ce allazina min qablikum to kawai yahudu da nasara ake nufi ko da a cikin alqur'ani wa fi riwayati a cikin wata riwaya kila aka ce ya rasulullahi ka farisa wa rumi kamar farisawa da ruma su saboda kin yahudu da suke ba su kawo su a cikin lissafi suka ce kamar farisawa mutanen iran a yanzu wa rumi da rumawa kala yace wa manin nasu to suwaye mutane a duniya yanzu illa ulaika idan ba waɗancan ba rawahu mashaykhani bukhari da muslim suka rawaye shi anna aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina haza duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan al'amari namu na musulunci ya farar da ma laysa minhu abin da bai kasance daga cikin sa ba ba ma huwa minhu ba ma laysa minhu abin da kwata kwata bai da asali a cikin addini to fa huwa raddun wannan abin nasa ai mardudun alai abun juyar juyarwa ne gare shi ba za a karɓe shi a matsayin addini ba wa fi ruwaya a cikin wata ruwaya manzala ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu akai ba mu muka ce ayi ba fa huwa raddun wannan abun juyarwa ne rawahu salasa marwayata uku daga cikin fitu sai suka rawaice shi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarci da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا مؤنس كل وهيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم أسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي علت له الوجوه وكشئت له الأصوات ووجدت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي جميع حوائج حوائجنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله الله يسامحك السلام عليكم الحمد لله ممكن ان شاء الله حول عبد الله لا لا جاء السلام عليكم ارم السلام عليكم لا لا جاء